بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم قد اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبيدك ولا تؤثر اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da kowa wannan masallacin da ya albarka inda mun samu a cikin mu abin da zai amfani duniyar mu da kuma lahirar mu a yau ranar lahadi muna da karatu kan kawo a makonnin da ya gabata mun tsaya a wurin kwanan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin wa'inda suke neman ya tsara idan Allah subhanahu wa ta'ala da shi kuma lafiya lau za ka tarar da su suna masu jin tsoron Allah da an karanto Allah ya ce kula wa mafi kuma shaidi min zalikun الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد وعن ولنا آية الله سبحانه وتعالى يشهد إن كنا كنا جاء مسلم أبن يسمى الهيري ووجه أبن دعك عمدا شيء سبيل للناس الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزائد والفكة والخيل المسومة والأكان من الحق ذلك متاع الحياة الدنيا والأسرة متقوانا ما بعد الموقعين يوم إذا الله سبحانه وتعالى قام تنمي faɗar malamin da yake cewa idan an kira da siffofin shi ne suna an ta kira idan Allah ya yi ko manzansa ya kira wani shi ne malamin ke cewa babban malamin nan da ake yin na Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen yana cewa karkashin wannan ayan da ya zo masarawa ne yake cewa wa sabaqu ridwanallah kuma suka bi yardan Allah subhanahu wa ta'ala sai ibn Taymiyyah yake cewa ai tabu ma yarda Allah ta'ala suka bi abinda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi wa dalika istijabatu lillahi wa rasul shine ta hanyar amsa umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar ko ko manzansa fa inna al-istijaba inna al-istijaba inna al-istijaba lillahi ta'ala wa rasulihi sababu sababu ridan Allah azza wa jalla malamin shi domin an kira Allah da manzansa dalili ne wanda ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da bawansa idan ya rasu alama in kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da kai to dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to a ganka a aikata to a ganka kana kawo gaba a wurin aikata abinda Allah ko manzansa ya ce a bari to a ganka cikin kawun gaba wurin yin aikata wannan aiki Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma wato afla ne yake cewa wa ma kana bi sirri ولا مؤمنة إلا الله ورسوله أمرا أن يكون له تسيرة من أمره هكذا yana daga cikin alama cewa wannan bawan yana neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai za ka ga yana yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma da yake cewa innahum yuhibbuna wa yarduna an sahabati sallallahu alaihi wasallam alladhina radiyallahu ta'ala anhu za ka karanta su masu neman yarda da Allah ko kuma masu neman kawo da Allah lami lafiya lau ko kuma masu sai wannan mukami wanda za su bauta wa Allah kamar suna ganin sa za ka karanta su suna yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su nuna wani sahabi shi ba sa san sa ba ko suna kin sa ko wani abu makamancin haka a'a dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yardattu ne a wurin amintattu ne a wurin suna kiran kowa domin mene dan Allah subhanahu wata'ala da ya magana akan yake cewa لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا معنى أن الآية الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله من هو كثرك يا رجا يا يجد مؤمنين الله من هو كثرك يا رجا يا يجد مؤمنين أولا لوكتي لوكتي سيدي yubayyi'unaka tahta shajara lokacin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a a karkashin bishiya a gani idan Allah ya riga ya yarda da su to tunda ko Allah ya riga ya yarda da su a matsayinka na musulmi ba a da bukatar a ganka kana faɗan wasu munanan maganganu a kai tunda Allah ya riga ya yarda da su kai kana da tabbacin Allah ya yarda da kai ba ka da tabbacin cewa Allah ya yarda da kai tunda ba ka da tabbaci to ka bar wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya riga ya yarda da su kar ka faɗan munanan maganganu a kai ko ka riga ka karanta su kafin wannan rana dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah fi afhadi ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah kan sahabbaina la tattakiduhu barban ba'di kada ku yi su a matsayin abin hada ku abin cimma abin ciwon mutum shine hada kabe hada shi ne gaba ba da ke to abin da ka sa a gaba ka sa su gaba kawai ka cimma musu mutunci manzon Allah ya ce ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah kan sahabbaina la tattakhiduhum garban ba'di kada ku rike su a matsayin abinci ma fuska abinci ma mutunci bayan bayan cewa fa mana habbahu duk wanda kai yana kan sahabbaina in ji Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace fa bi hubbi ahbabtahu ya so ne saboda da ma yana so idan ka ga mutum yana jin sahabban annabi in ji manzon Allah ba in ji ne yace fa bi hukmi abgalahu da ma ki na yake aushi na yake ji shi ne yake bari fanshi akan sahabbai na ka ga dai manzon Allah ya riga ya gaya ma to kai a matsayin ka na wanda kake neman yardan Allah kana son kai ma Allah ya soka to kai yarda da wanda Allah riga ya ya Allah maka sun sarki ya riga ya yarda da su ma ko daga nan sai ka shiga wannan aya ta gaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ya ce kaga wa sabiquna al-awwaluna kaga wayanda nan bai taskar gayin taskar ga kowa yin imani mutanen Makka a annaba amma ka ba ta annabta ba sai kaga daga cikin su yana cikin su yayi ya ga musu cewa Allah ya aiko ni ko ba haka ba a nan ne kuma Allah ya sauka maka da wa anzir ashiraka al-aqrabin kai ma makusantanka gargadi da bishara wanda ya bi ka aljanna wanda ya kibin ka azaban Allah ɗan uwan Allah ma kenan kake wa anzir ashiraka al-aqrabin farayi musu gargadi farayi musu bishara kaga a nan maka ne wannan aya kaga ni ko sai da aka suke fara yin imani saboda haka wasabiquna al-awwalun Allah ya ce kaga wayannan mutane suka fara yin imani farko farkon musulunci farko farkon musulunci shekarun farko farkon nan har zuwa lokacin da aka yi hijira zaka ce nan da lokacin da aka ce sai hijira sai Allah ya ce min al-muhajirin wa'inda suka yi hijira kaga yan makka domin wannan ayi ta kuma wasabiquna al-awwaluna ta sauka ne a garin Madina. Yanzu Allah ya ce wa sabiquna al-awwaluna kaga wayanda suka riga kowa shiga addinin musulunci na minal muhajirina daga mutanen da suka baro garin su na maka suka dawo garin Madina wal ansar da mutanen da yake su kuma yan garin Madina ne su ne suka taimaki mutanen Makka. Ko ba ka gani ba. Ka san su mutanen Madina sun nuna wa duniya wani irin karantarwa da annabi ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya hada mutumin Makka da mutumin Madina. Sai ga ya ci gaba kai ga wannan wanka na musulmi ya baro Makka ya baro iyalansa ya baro komai naki kai masa masauki abokin ka ne. Dan uwanka ne yanzu. Saura kan wannan mutumin shi kuma ɗan garin Madina sai ya ji daɗi ya ji daɗi sai ya ce to duka kuɗin da na mallaka naira miliyan ɗari ne misali na ke kudin Najeriya naira miliyan ɗari ne to tun da yanzu kai ɗan uwana ne manzon Allah ya ce haka to na raba kuɗin nan na wasu miliyan hamsin hamsin ce kai ga miliyan hamsin kai ma ka je ka zaɓi ni ni ma zan rike miliyan hamsin dama an ce innamal mu'minuna ikhwa ko ba ba na an ce kuma wa hibba lin nasi ma tuhibba ma tuhibba لنفسك فوق وسوى لو وعيب لله ما تحب من ما تحب لنفسك وسوى اها وسوى متعني ابو نفسك سوى كنك يا ما كنت سيرا وقلنا للمشي shi kaga wannan gida na ne kaga kaga fadi 100 by 100 maraba yanzu 50 by 50 by 100 shi shi da kuma gina wannan ne kuma na don don kuma gida gidan akwai dakuna mai da su sai shi gidan nan nawa dakuna shida ne na baka dakuna uku ne ko na dauki wanda wayannan bayan Allah waye zai yi wannan yanzu ba rayuwar da muke dan uwanka ne baban ku daya maman ku daya ya dauko naira ɗari biyar ya baka kai maganin gaban ka ba zai yi ba ko muna yi ne da ya zo ya ce maka wallahi kaza kaza ka ce kai ni ma haka ran na bido ma ba ka gani bane ni ma haka ba haka nan kan toyaya haka nan kan toyaya ko ba zai ba ka ba sai ta maka fara ka gani ko Allah ya bi mana shi ne wannan ayat ke nuna mana irin aikin da annabi ya yi ka san Allah ya riga ya faɗa a cikin surat Sumar yake cewa wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim kaga annabi ya tsarkake su wa yu'allimuhum al-kitaba wannan qur'anin annabi ya koya musu kai ko dan girman annabi ma da ya koya musu Qur'ani ba ka san su ba a ce wa'annan annabi ne ya koya musu Qur'anin nan ba wani girma bane ai girma ne a ce annabi ya koya wa mutum Qur'ani kuma ba kowa ya faɗa wannan ba ba kar ma ka ce a ai malamin unguwan ku ne a to ba ba malamin Allah ya faɗa da kanshi a Qur'ani yace wa yu'allimuhumul kitaba shi annabin nawa ya rika koya ma wayannan sahabban nasa littafi na alqur'ani wannan hikima sannan kuma ya koya musu hikimomi wasu malamai suka ce hadisai ne wasu malamai suka ce fiqhu ne kai kowa ma ya faɗa abin da zai faɗa wani hikima da hikima wa in wa yalu wa ta wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin qala sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce kayan manzon Allah ya hadu da su ya mutu wannan aiki ai da suna su fata a gani ko idan me ake nema gari me ake nema gari ka me ake nema gari ka yake sauraron mu yanzu malam yace abin da ake nema gari ka abin da ake nema gari mu gaba ɗayan mu shine mutunta wa'annan sahabba ka girmama su ka mutunta su tunda kai yanzu da za a kalla abokin babanka a zage ko a mai mutunci ba ka jin daɗi ko za ka ji daɗi ne domin wanda yake cima abokanan babanka mutunci ko ko zai iya cima baban naka mutunci shi ma ko ba ka bane ya zo gaban ka yace kaga wannan abokin baban nan naka ɗan banza ne idan ba a kaikaice a kaikaice yana gaya maka babanka shi ma mutum banza ne a domin wannan abokin baban naka tare da babanka suke suke hulɗa tare da babanka suke mu'amala kenan irin mu'amalar da wannan mutum yake yi kenan irin mu'amalar da babanka yake yi kenan sai samu ta zama abu kadai to ya ce mutumin banza ne kenan a kai kece ba yana cewa babanka shi ma mutumin banza ne a kan kai ba za ka ji daɗi ba to yaya za ka yi kai ka ji daɗi a ce za a zaki sahabban annabi ko a ce musu mutunci bayan gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yi musu wannan tarbiyyar ka gani ko yasa wallazina tabahuhum bi ihsan Allah yake to bari ma kai ba ma sahabban annabi ba wa inda za su biyo bayan sahabban annabi idan za su bi karantarwan Allah da manzanta Allah yake su ma sai ne ya jira su kara karantawa mana ta gani Allah yake wallazina tabahuhum bi ihsan haka nan wa'inda suka biyo bayan sahabban annawa Allah bai ce tabi'ai ba a'a cewa yi waɗanda suka biyo kenan har mutun nan da muke rayuwa har wayan za su zo bayan mu bayan bayan bayan bayan bayan har zuwa tashin duniya in dai har za su bi karantarwan Allah da manzansa Allah ce su ma sai ne da su to menene naka dan Allah ya yarda da wani sai ka jawo shi ko muna faɗa muna ƙara maimaitawa ba aljanna da Allah subhanahu wata'ala yake da ita ko ya tanadar ma bayinsa to suna da yawa mutane da aka halitta ba za su iya cika aljanna ba faɗa ma wani wannan kowa ka faɗa ma kowa wannan aljanna dai aljanna dai da muka sani ko to ƴan adam kai har da aljanai ba za su iya cika ta ba saboda yadda ce da yawa aljanna dan wana kai ba kake karantawa a cikin alqur'ani Allah ya ce aljanna karama jannatu adnin ko karaman aljanna aljannan talaka ita ce wanda girmanta ya kai fadin duniyar nan ba wai fadin kaduna ba fadin duniya Allah ya sa wata rana ka shiga moto kan kai bacci ka ce za ka je Kano kai ta kallon yadda ka duniya ke girma to ballantana wata rana za ka yi tafiya ka je mai duguri daga nan Kaduna kai ta ganin yadda ake tafiya ake tafiya ake tafiya ake tafiya kai kamar ba ranar karewa to wai ba wannan a Najeriya ke ba wai Afirka ba ba wai duniya ba to karaman aljanna aljannan talaka shine wanda in ya rasu za a ji a bashi gidan aljannan shi kamar ka ce gidan shi nan yayi girman duniyar nan dan Allah to me zaka yi da irin wannan ba in dai kwanciya zaka yi dudu gadan naka dai ba zai wuce daga wannan masallacin zuwa wancan titi ba ko zai wuce ne in kuma gudu kake so ka yi ba za ka iya kewaye wannan gidan naka ba ko zai ke zai kewaye ne ba zai kewaye ba saboda ka daina jin haushi in an ce Allah subhanahu wataala zai yafe ma wani ko Allah zai sa wani a aljanna aljanna suna da yawa an gane wannan ko saboda haka musulunci abin da yake nema gare ka kai da kake son ka da Allah na ni lafiya lau shine ka mutunta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa ka ga cewa in ka mutunta su ba kai aiki irin nan kai ma Allah zai yi kinan ba sabon manzon Allah kadai ba har iyalan gidansa yana daga ci in zaka kirawo iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ka rika kama sunayensu galle kamar sunan matanka ce larai lantana jummai a sai ka ce na na aisha ko ba ka gito ba na na aisha in ma ba za ka ce na na dan ba sai ka ce sayi da aisha ko ba ka bane kalla ma dan wana idan da ni ya kai a wurin aikinmu ba za mu kalla oganmu mai suna abubakar ba ce ya abubakar za ka iya da kama wa sai ka ce yan labai sa'in kuma yana yan bokon nan ne sosai sai ka ji ana sa sa wani ma baya iya kira sunan mai gidan sai dai ce sa sa ka ga sa a gani ko amma sabon annabi ta sa musu suna na girmamawa da mutuntawa matan annabi ta sa musu girma suna take na girmamawa in kuma mace ne fa mai gidan taka sai ga mutum yana kuka giya good morning ma tsakanin da Allah ba ta ake a wurin aiki bane kan mu yaudara kawunan tun wani wanda yake aiki a ofisoshi na gwamnati ko wani ofisoshi na non governmental organization ko za ka ga irin gaisuwan da ake yi kenan in mace ne mai gidan taka sai ka wannan sa hannu a ke ba good morning ba wai ba za ka kira sunanta ba safina ko ana cewa mrs safina ba za ka ce mrs safina ba sai ka ce good morning ba ko ba ka muke yi bane dan wa sai da yake good morning ba kaga wannan matan ba ba ku taba hada wani hanya da ita ba sai a kamfanin nan ko a wurin aikin nan amma har kana ce mata mama ko ba ka bane zai yi ma a gidan da baka ce maman ka mama ko sai dai ka ce maman hamba ko ba ka da yawa ake yi ba ba za ka ce maman ka wai mama ba sai dai ka ce wai maman kanin su maman abba maman garba kai ba kai ba ka ce mama na ba ta maman garba maman wani haji wadanta Allah amma zai je wurin aiki wata mata can wanda babu alaƙan kusa ballatana ta nesa sai tsugunna yana mata dubale yana cewa good morning ma wa ina kwana mama da yawa kuma za ka tarar da su a gidajen su ba sa tsugunnawa ma su shi da iyayen nasu jiya zo ko shekaran jiya wani bawan Allah yake gaya mu wani mutum da kuɗi yana Kaduna ba maman shi na Kaduna sai ya yi wata uku in ya ga shi da maman ba ka san wai takamanci shi ne waje abin da maman take bukata wai ya siya ya ajiye mata akwai buhun shinkafa akwai buhun wake akwai wannan akwai wannan saboda haka shi baya zuwa da zarar abinci ya yi kasa kawai za a mai waya ne abinci wani ya kusa karewa shi ke kuma zai iya zuwa unguwan da maman suka ba amma ya ci ya gaishe ka sai ya tsaya da abokanan shi kamar idan nan layin ne ko idan nan layin ne misali zan yi gidan da maman na shi to zai iya zuwa ya tsaya wannan wurin da ka kwanci a wurin sallan zai iya zuwa wurin ya tsaya ya yi hira da abokanan shi to wurin a yi raha a yi wannan a yi wannan ana gamawa ya buɗe motar shi ya shiga ya biya shi saboda ta wannan misali kuwa shi ɗan shi ne malam Allah ya ce mana Allah ya ce mana Allah mun shi ba to abinda ake nema gare ka su ma iyalan manzon Allah tunda har za ka yake wata kasuwa can ma ko gurmoni ma yawa to iyaye ko iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne iyayenta na gaskiya haka alqur'ani ya faɗa yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haka Allah ya faɗa haka Allah ya faɗa yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ya kowa cancanta da kansa yanzu annabi abinda ayan take nufi shine annabi ya fi ni yanci da kaina idan da ana kama mutum a siyar in annabi ya kama ni ya sai da ni ya yi annabi أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه ما كان أنه محمد صلى الله عليه وسلم كما أمهاته iyayen mu'mini in kaga mutum yana cewa shi ma can Allah ba iyayen sa bane to dama ba mu'minin bane in kaga mutum yana wulakanta iyalan annabi to dama ka kalalu ba ka nemo inda ko saboda haka karatun mu na yau yana jan hankalin al'umma in dai har ka san sunan matan annabi zaka kira zaka kira shi baya Aisha Maimuna a saka yadda sai na na Aisha sai sai da Aisha ko idan da inda kai aure zai yi dadi ba za mu iya kiran sunan matan mu kai tsaye ba sai a Maryam sai ka dan sa wannan suna ga dan dadi ko ko ba ga ji bane sai ka dan sa wannan suna ga dan dadi dadi haka in dan boko ne yace yidina ko don kuma yanayin yan matasa matasan nan ne sai ga yana cewa my love ko ba haka bane in kuma yanayin yan yan yan zahin nan ne sosai sai ka yana cewa baby wai ba zai kira sunan matan na gaya ba ko dan ne zaka ta kira sunan matan annabi gaya tsakanin da Allah bai mu bakina mu adalci idan karatu na yau yana kiranka ka girmama sahabban annabi ka mutunta su iyalan annabi ka mutunta su ka girmama su ko sunan su zaka kirawo ka sanya take na girmamawa sayyida nana aisha ko ka ce sayyida ko ka ce nana kuka ce gani a kafar hausa shi yarinyar da ta sa mata sunan ɗaya da cikin iyalan annabi ya rika cewa nana ko ka ce nana khadija nana fatima nana zainab ko haka saboda mene girmamawa haka iyayenmu suka yi tarbiyyar mu amma wayannan shekarun sun kawo tarbiyyar mutane sun fara lalacewa to sai mana tunda dai ka kalla mana har yanzu ina faɗa kowa ya tuna a da duk wanda aka sanya masa sunan ɗaya daga cikin iyalan manzon Allah za ka gana ce masa nana nana nana nana har sunan da ma ya kace sai dai ka ce nana kawai ka ce nana an san wanda suke magana amma yanzu abin da yana kokarin kansa sai da haka mu kar mu yadda wannan zamanin namu ya canza mana tarbiyyar da iyayen mu sai mana mu yi riko da tarbiyyar da iyayen mu kai mana shine daidai shine gaskiya Allah ya ba mu ikon gyara wannan aya in kana so ka dubawa ka je ka duba suratul tauba aya na 100 nan duk wannan sura wannan aya Imam Hafiz Ibn Kathir Ibn Kathir yake cewa أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان ibn imam hafiz ibn kasir ko ibn kasir yake cewa wannan ayan a cikin ta ko Allah ya labarta mana Allah ya gaya mana cewa lalle ya yarda da wa'annan mutanen farko wanda ta fara karɓan wannan addini daga cikin muhajirai ko ko ansar in aka ce muhajirai su ne wa'anda suka baro garin makka suka je garin madina su kuma ansar su ne waɗanda suke garin madina wanda suka karɓi mutanen da ke garin makka an gane wannan ko wala ya ce wallazi na taba'uhum bi ihsan haka nan ma duk wanda ya koyi da su ya yi koyi da su shi ma Allah zai yi da shi shi yasa kake ganin sufayi idan suka kirawo sunan ɗaya daga cikin malaman su su ce mai radiyallahu ta'ala anhu ko ba ku lura ba ko ba ku lura ba yanzu da za ka je wani wani sufi ko wani ɗan ɗariƙa kirawo sunan malamin shi a gaban shi a wani misali ka ce shehu ibrahim za ka kai tsaye kawai zai ce maka rabi allahu ta'ala an ka ce sida abdul qadir zai ce maka rabi allahu ta'ala an me yasa saboda su a fahimtar su wayannan malaman nasu sun fi karantarwar annabi sun yi koyi da shi sun yi koyi da kuma wayanda yake sahabbai ne ko wayanda suka biyo bayan sahabbai din sai da tun da ayan nan ta ce wa'inda ma suka biyo baya suka yi koyi su ma Allah ya yarda da su to shikenan su suka ganin malaman su ma Allah ya yarda kai in kana ganin Allah bai yarda da malamin ka ba kaka ce rage Allah ta'ala ko ba haka ba an gane bambancin ko yasa kake ganin ana dan samun bambanci wannan malamin ka kira wasu nan malamin shi sai ya ce rahimallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kai shi shi kuma ya tsari da an kace malam wane sai ta jallahu ta'ala Allah ya kare kare ai malam jallahu ta'ala kin Allah ya kare ma yadda Allah ya riga ya yi shi da Allah ya kare ya kare kai kuma da ma kana ganin Allah bai da malamin ka to sai kace rahimahullah Allah ya take shi ka gani ko ba ne bi Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce to shi ne malam da yake magana a kai malam ibn kafir yake fada a cikin littafin sa tafsir ibn kafir ke nan ba tafsir ibn kafir karkashin wannan aya surat tauba aya na gari yake cewa fa ya wailu man abghadahum aw sabbahum aw abghada aw sabba ba'dahum ولا سيما سيد الصحابة وعلى الرسول وخيره وأفضله آني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر أبي أبي آه ابن أبي قحافة ابن كثير الشيوخ kalmar azaba ta tabbata ba wai za ta tabbata ba kalmar azaba ta tabbata ga dukkanin mutumin da yake kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni na faɗa ba ko ibn kafir ya faɗa yanzu ina karantowa ne kalmar azaba ta tabbata ga duk mutumin da yake jin haushin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko yake zamu ko ko yake zagin wasu sashi daga cikin sashin sabon manzon Allah ka san wasu zagin sabon sun da kuma shi akwai wanda suke cewa dukkan sabon manzon Allah ɗan wutan Fifu Kabir akwai wanda suke cewa dukkanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan wutan sun zama ma kafirai wanda mutane kwara uku hankali zai ɗauki wannan hankali zai ɗauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya yana da sahabbai sama da dubu ɗari sama da nawa dubu ɗari in kana son ka gano wannan ka je ka karanto hadisin ban kwana kutuban hadisul wada ko da ya ruwaito hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a gaban mutane sama ba wai ba kasa ba sama da dubu ɗari manzon Allah yake musu kudu ballan ta ban kwana har yake cikin kudu ban kwana yake cewa ko istausu bin nisa'i kaira ina muku wasanci da ku lura da matayenku ku lura da mataye ku tausaya musu ku mutunta su ku girmama su har manzo Allah ya ce sautu bin nisa'i khaira fa innahunna fa innakum aqadtumuhunna bi kalimatin lahi an daura muku aure da su ne da kalmomi na Allah wa ta'alaltum furudahunna bi kalimatin lahi kuma an halatta muku za ku iya kwantawa da su kwanciya na aure da kalma na Allah ko za a daura aure ba ayoyi ake dawowa ba ai ayoyi ake dawowa ko ba haka bane ayoyin kuma duk karanto maka su ne in na san ayan shine kace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba sai kara dawowa suratul wanne suratul ahzab kuma har ila yau يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا dan Allah wala ba su ake jawowa ba da an gama jawowa sai a ce to fatiha an daura ma wani aure ga wance shi ne nan shi da matan Allah yake cewa to kaji tsoron Allah da kalmomi na Allah da ayoyi na Allah aka daura maka auren nan da wannan yarinya sai kaga tausaya wa mata wannan shi hukumar ban kwana isa ka hudubar bankwanar ta yaru kowa ya san hudubar Allah ya sa wata rana mu samu dama mu ɗauko hudubar mu karanta ta kawai su karantar da hudubar ga su nan wayan da suke da turanci an an sassa su a cikin social media da ta ce hudubar na bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da hudubar ta zo sai ka ɗauka ka karanta da abin da manzon Allah ya yi a gani ko shi ne shi ibn kasir yake cewa kalmar azaba ta tabbata ga dukkanin mutumin da yake sadin sahabban annabi kaga muna magana ne akan wakil cewa duka sahabban annabi nan wurin dubu ɗari wani duk sun zama kafirai wa ƴan wuta ne wanda ƙwara uku dan Allah hankali zai yi da wannan yanzu ko yaran ka ne su bakwai sai wani ya kalli idan ka kawai sai ya ce maka ai yaran nan naka kan yan banza ne kwara ɗaya ne kawai mutum ne dan Allah za ka ji daɗi kai kuma wannan masoyin ka ne shi ne mara ibn kasir yake rarrabawa a nan wani yake cewa au sabba ba'du ko ko ya zagi wani sashi daga sashin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wala siyama sayyidus sahaba musamman ma dai shugaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa khairuhum wanda yake kuma shi ne wasu alherin wa afdaluhum wanda yake kuma ya kowanne da cikin wane ne wannan ibnu kafir yace ani as-siddiq akbar shine wannan wanda yake kowa gaskiya a cikin sahabban a gani ko domin mene shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba shi annabci yana dawowa daga goban iradin nan yana haduwa da shi yace ne wani yace na'am ka zama annabi yace na yadda sai ko muna karatu da dalibai na musu irin wannan karatun sai ba su gane ba sai sai idan kana son ka gano irin wannan misali kana son gano wannan misali kamar kai yanzu da muka yi sallar magariba da kai shi ke nan ba za a yi sallar islami ba to kadar cewa babu wannan karatu ne ka kaddara babu wannan karatu kana dawowa sallar islami muna haɗuwa sai ce maka ka ce na murna ka ce na mai ne ce maka na zama shugaban kasa dan Allah ne lafiya sai ka ga maganar wani irin karen karen wani ka ce a'a sallan magariba ba yanzu kai talaka ne yan sallan isha ka ce mun ka zama shugaban kasa ai in ba ba ya hankali ba sai ka mun na zama ko ko ba ka bane kusan haka ne kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya rabu da su ya je ya shiga kogon hira yana ta bautawa Allah kwana da kwanaki yana fitowa da wannan kogon fa a cikin kogon ne ya gabata annabi a cikin kogon ne aka bata annabta yana saukowa ba ya dawo ya zo gida yake gaya wa matan shi ga abin da na gani na ga wani irin halitta shi ba mutum ba shi ba doki ba shi ba tsuntsu ba to wai wani irin halitta ne wannan domin mala'ika jibril ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a turan da Allah ya halicce shi na mala'ika ne shi mala'ika jibril shine mala'ikan da yake da bubbuke guda ɗari uku a nan ɗari uku a nan in ka hana su ɗari shida kawai sai ka zo ka zama zuwa ɗakin ka kai yanzu kana komawa ɗaki sai kai ne bubbuke haka in ya buɗe ko sai ka bubbuke ɗari za ka tsaya ina za ka tsaya ba to wannan ba bubbuke ɗari uku ne ɗari uku ne ɗari shida a nan ma ya yi gobe ko in wani ne ma ya jira hauka shi ba ma da yake annabin Allah ne ba ba maganar hauka ya sauko to kuma ga wannan abin da hukunci ga shi da kafa guda hudu irin na doki sannan ga wuya irin na mutane ko wannan ne za ka kira shi tsuntsu ko doki ko ko mutum ba ɗaya ɗan wani ko za ka iya kira shi da in ka ce doki ka yi ƙarya in ka ce tsuntsu ka yi ƙarya in ka ce mutum ka yi ƙarya to wane ne sai ka ce mala'ika ne shi ke nan kaga wa to shi ne fa annabi ya dawo ya zo wurin iyalin shi yake gaya musu ce yau na ga wani abu ba ya kamata ya ba har ma ya ce mun kira ko ba haka ba yake shi ke bari mu je wurin ɗan uwana da ake yi da suna warka iri naufal suka je wurin warka iri naufal warka ya ce a kai annabi suka ce da kai annabi to daga dawo wani ba shi ne ya haɗu da sai na abubakar ka ake nan zai yi wani sai na abubakar ya ga lokacin da suke haka suna dawowa Allah ya ce masa ne ne in fa an je ta ci gabara wa'azi to lokacin ne ba sai na abubakar suna ruwa ya ce masa sai na abubakar kai albijirinka ko na zama annabi sai na abokan shi na yi shi sa manzon Allah ya ce masa asusi ke gaskiya ne ta gaskawa da minti ɗaya da ya kokonto ba ba ke ka zama kamar yadda kai yanzu kana komawa wurin matan ka cikin na zama shugaban kasa kariya za ta kalle ka ko in ba ka yi sa'a ba ma sai kaga ta fiye wa kanta kunna zuwa dan minti goma in ta gaba ta fara zuzzubar da abinci ba to sai ta dawo an gani ko to shi ne shi ibn kathir yake cewa musamman ma siddiqul akbar babban sahaban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake kiran da suna siddiqu abubakar siddiq abu abu kuhama malam yace bari mu tsaya nan ko za mu za mu tsaya a nan wurin ko mu ƙara fari fara ya ce wa amma ahlus sunna yace kaga ahlus sunna to su waye ahlus sunna karatun zai dan zamu da kuma idan ka ji an ce ahlus sunna dan wana kar kai tunanin ana maganar wasu yan kungiya ne ba ba su wanke magana kai ne kake cire kanka cikin ahlus sunna amma babu wani ahalus sunna kamar kai ahalus sunna ana tarihin shi kan abu da biyu tarihi na farko da ce ahalus sunna su ne dukkanin wa'inda suka yadda cewa kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwan annabi shine sayyidina Abubakar daga sayyidina Abubakar sai sayyidina Umar daga sayyidina Umar sai sayyidina Uthman daga sayyidina Uthman sai sayyidina Ali in ka yarda da wannan to kai ahlus sunna ne idan baka yarda da wannan ba idan baka yarda da wannan ba to kai dan shi'a ka gano yadda karatu ne go ka gano yadda karatu ne ke suka wani bakan kawala ahlus sunna tarihin shi na farko kenan wanda ya yadda sahabban annabi khalifan shi na farko shine sayyidina Abubakar na biyu sayyidina Umar na uku sayyidina Usman na hudu sayyidina Ali wannan jerin da idan sa hakan nan to duk wanda ya yarda da wannan jerin to shine ahlus sunna an gane wannan ko ka rike wannan ko abu na biyu ko kuma ka dauki ta'arifin da ke cewa ahlus sunna sune wanda suka yarda da alqur'ani suka yadda da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma suke bin karantarwar alqur'ani da hadisin kuma suke mutunta sahabban annabi to idan ka dauki wannan shi ma kai din ne dai ko kai baka yarda da qur'ani bane ka yarda da qur'ani ko ka kusan kowane musulmi ya yarda da alqur'ani kaga dai kai ma dai ahlus sunna ne ko ba ka ba na biyu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda da hadisai na manzon Allah in manzon Allah ya ce kaza ka yadda annabi ya ce za a yi buɗe baki da zarar rana ta faɗi manzon Allah ya faɗa shikenan ka yadda kaga kai ahlus sunna to kaga daga nan shine aka fara cire kungiyoyi wanda yake bai yarda da hadisin manzon Allah ba ahlus sunna ne sai a ce mai dan kara kashi ko ba ku gane ba ai da ganin ne ake fara cirewa yi da ya ce ai bai yarda da qur'ani bai yarda da hadisi ba sai da shi dan kara kashi ka gani ko ko ko idan ya ce a'a shi yana ganin qur'anin ne bai cika ba sai ka ce wannan to ba ahlus sunna ba ne ai a a cikin mutane wanda suke cewa su musulmai ne akwai wanda suke ganin wannan alqur'anin da ake cewa ibi sittin su wai auren su bisa ba su wannan qur'ani ne ko wai na ahlus sunna ne eh kaga wai nan ba ahlus sunna bane kai kuma ka yarda cewa wannan qur'anin ya tsaya to da ka kai ma ahlus sunna ne abu na gaba mutunta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa kaga idan mutum yace shi ba ruwan shi da mutunta sahabban annabi ko girmama su ko mutunta iyalan gidan annabi matayen annabi da ƴaƴan annabi jikokin su da ko imamu hasan da imamu husaini yace shi ba ruwan shi da mutunta su ko girmama su ya ce wannan ba ahlus sunna ba kaga shi ma sai kara fada wa gidan yan shi'a ko domin su ba su da wasu sabon ba ko ai ba su da wasu sabon ba in fact wasu daga cikin yan shi'a ma zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke kai a cikin yaran manzon Allah ba kwara ɗaya suke daga mata ba kwara ɗaya wace ce na na Khadija ita ɗaya suke daga mata ba ko kun san me yasa ita ma suke daga mata kaba kun sani abin da yasa suke daga ma nana Khadija kafa saboda ita ne tana ta haifa nana Fatima bint Zahra kuma ku gano mai yanzu to tunda ko ita haifa nana Fatima wanda ta haifa Imam Hassan da Imam Hussein duk da ta amma duk sauran to kaulatan kaulatan suke sawa wasu ma har daura kare suke yi su rika jan shi suna cewa wai wai matan annabi Allah ya ji mana Allah ya ji mana to ka gare daga nan wurin akwai wani ahlus sunna da ya wuce ka a dan Allah ka tambaye kanka akwai wani ahlus sunna da ya wuce ka sai da kada wani ya kara maka wani barazana ya ce wai shi ne ahlus sunna kai ba ahlus sunna bane haka yadda ya ce ni ne ahlus sunna ni ne kuma dan dariƙa yes ni ahlus sunna ne kuma dan dariƙa shi kenan dan waga babban ladani ya riga ya shigo za mu tsaya kaga kalmar ahlus sunna ko muka dauka kaga lokacin da shi za mu kwana dai anan dan sai Allah ya hada mu mako mai zuwa abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa daidai kuma muna roƙon ya ce mana إنه ولي ذلك الحق عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما قلت تنبأ آياتي جمعا ko babu sun yi sallah ko in kowa
na'am amadiya to yaya amadiya suke malam muhammadu saboda mutane su gane su kada su ne da ido musu ina fahimce ka su ahmadiyya wata ƙungiya ce wata ƙungiya ce wacce ke jingina kanta zuwa ga musulunci suna sallah suna azumi suna zakka suna haji amma su sun yi imani cewa wani annabi zai zo sunan shi Ahmadu sunan annabin wane Ahmad shi yasa ake kiransa da suna Ahmadiyya kuma suna kama hujja ne da wata aya na Alƙur'ani ba ayan da annabi Isa yake wa bani Isra'ila bisharar zuwan annabi Muhammadu وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم كو إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد suka ce to lalle akwai wani annabi zai zo sunan sa Ahmad to da aka aka samu ɗayan Ahmadiyya kaga wannan musulmai ne kuwa bayan Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin suratul ahzab ko yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi shine kafashin annabawa da nabi da ba babu wani annabi bayan annabi muhammad to ku wayannan da suka ce ko wani annabi ba ya za ka yi su sai musulmai ne sai mu tsaya a nan ko sai mu tsaya a nan mu dai abin da Allah ya gaya mana babu wani annabi bayan annabi a ai malam Muhammad ba haka bane ba magana annabi ta ce ai na san na san sosai na san da anan anan unguwa akwai wani masallaci na su anan unguwan kaka je wani wuri da nisa anan unguwan amma Allah da ikonsa aski sai ku rufe ko ba gani ba aski sai ku rufe shike Allah ya je mana kaga iyayen ka ba garan aiki suka yi ba da yanzu ba wa wani a masallaci su zaka ga sallah sai ba ka yi amma iyayen ka suke aiki ina Allah ya je mana Allah ya je mana wani tambayar in babu sai mu hakura mu ba da sallah Allah ya fi mu Allah ya fi mu in babu za mu za mu hakura haka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu wa rahimta wa baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين